من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitabu Saumi.
a wannan littafi ne akan bayani a game da azumi
Bismillahirrahmanirrahim.
bismillahir rahmanir rahim Babu wujubu Saumi Ramadana.
babin cewa azumin watan ramadan wajibi ne akan dukkan wanda yake musulmi dukkan musulmi wanda yake ya cika sharuɗan da ake bukata na wajabcin azumi to azumin ramadan ya zama wajibi a kansa
Wa ƙaunin layi ta'ala.
a nan wato akwai matsalan magana da malaman fiƙo suke cewa kamar wanda yake mai hanzari kenan shi ma azumin ya waje ba a kansa amma ruhusa aka yi masa aka ce a daga baya yi kamar misali mace mai jinin haira da kuma wadda yake mara lafiya da wanda yake matafi Ah, yadda jalaluddin suyudi yake faɗa a kaukabar saɗe laisa mubahul tarki hatman wa zakar jama'atun wujuba saumi man azar min ha'irin wa mudnifin wa zimagib wa qila zadunahuma wa ibn al-khadib qala alayhi ahadu ash-shahrayn wal hulku labziyun biduni maini wa zakar jama'atun laisa mubahul tarki hatman abinda aka ce akwai damar a bari ba za ta yi a ce ya shiga abin da yake wajibi ba don abin da yake wajibi shine abin da ba dama a bari kenan ashe kamar mai tafiya wanda yake cikin tafiya a watan ramaran azumin ramaran ba wajibi ne kenan a kansa ba tunda yana da damar ya bari wazakar jama'atu wujuba sawmi man azza amma wasu malamai sun ambacewa a azumin wanda yake da hanzari wajibi ne amma rusa aka yi masa aka ce ya iya yi daga baya ko ko hana shi aka yi saboda wani dalili aka ce ya yi daga baya min ha'irin masu hanzarin su ne kamar mace wadda take cikin jinin haira azumin ramadan wajibi ne a kanta amma ta rama da gaba amma su malaman suka ce a gaba daya a nan ma a da'i bai shiga ba Na'am.
domin shi akwai abin da a iya sifanta shi da ada'i da ƙara'i zai iya karba ada'i da ƙara'i akwai abin da dole sai dai ya karbi ƙara'i akwai kuma abin da dole sai ya karba ada'i yadda mai maraƙi saudi yake faɗa misalin abin da zai karba ada'i da ƙara'i kamar sallar azhar sallar azhar ta yi a yi ta a wakacinta an yi ada'i kenan ta yi zama sai bayan wakacin aka yi ya zama ƙara'i kenan misali abin da zai karba ada'i kaɗai ba zai karbi ƙara'i ba kamar sallar juma'a sallar juma'a ba a rama ta in dai lokacin ta ya wuce to shikenan in dai za a rama sai dai a rama a zahar ba juma'a ba akwai kuma shine wa rubama yan faridul ada'u wa rubama yan faridul ada'u Ah, a inda yake ada'i kadai akwai kuma inda yake dole sai kara'i in ji wasu malaman shine kamar azumin ramadan a wadda take cikin jinin haira mace mai jinin haira dole sai dai ta rama daga baya domin ko azumin baya inganta tare da jini mace wadda take jinin haira ko jinin biki ba dama ta yi azumin ramadan sai dai ta rama daga baya ashe nan ba maganar ada'i sai kara'i amma su malaman ba suka ce kamar a nan maganar kara'i faɗa ce ake domin ita macen da watan ramadan tana cikin jinin haira daga baya in za ta yi ta yi niyyar ta iya da tana da damar ta yi niyyar ada'i inda yi niyyar ada'i daidai ne domin ita a sannan ne ai wakacin da yake yawa jaba kan ta to magana dai tana da tsawo in an duba littattafan usulul fiqh kamar shi kaukabu sadi maraqis su'ud ko jam'ul dawami da sharhohin su za a ga wannan Eh, eh, wato ce inda yake faɗa cewa mulakwamri inda na lashi malu kurhan bafil wakatin salatu na ko kafin nan to Wa ƙaunin layi ta'ala.
da faɗin ubangiji ta baraka wa ta'ala Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun.
wato shi ramaranu an ce asali masdari ne daga ramara idan ya ƙone Ah, ba- eh, idan ya ƙone kuma sai zamo ba sarrafa saboda me saboda ya haɗa illa biyu daga illolin da suke hana sarrafa shine zamowansa alami gashi kuma akwai ƙarin alif da nuni tunda daga ramaro ne alifin da nuni na ƙarshe ba asali ya bane ƙari ne wannan ne yasa aka ce ba zai ba a sarrafa ba a cewa ramaranun sai dai in ana nufin ai tankirinsa sai dai in an yi tankirinsa amma ba haka ba ba a faɗarsa da faɗuwa haka ba a faɗarsa da kasara an ce an tsago shi daga ramara ma'ana ya ƙone ya ƙone saboda a wakacin azumi ciki yakan ƙone don rashin a ci da sha ciki da rashin sa ko kuma saboda cewa zunubai suna ƙonewa a cikin wata wata ne da yake ƙona zunubai shi yasa aka kira shi haka ɗin ramaranu ko ko da can asali da farko da larabawa suka sawa watanni sunaye sai zama a sannan ramaran ya zo wakacin da ake tsananin zafi to shi yasa aka sa masa wannan sunan cewa wata na tsananin zafi amma sai zama kuma yakan juya kamar mu a nan kaga wani lokacin sai ya zo ramaran ana damina amma mai tsawon rai sai ya ga wakacin da za a yi shi da tsananin zafi sai ya ga wakacin da za a yi shi da sanyi ko nan gaba a hankali a hankali sai ya dawo da zafi ake yinsa za a yi shi tun kafin ma damunar ta sauka kuma ana nan ana nan sai ya kai cewa da sanyi ake mukumukun sanyi sannan ake azumin ramarana ana nan ana nan kuma sai a ji ya sake komawa damuna haka dai wato daidai a shekaru 33 yakan sauya yakan juya ga inda yake a shekaru 33 wa qaulillahi ta'ala da fadin ubangi tabaraka ta'ala ya ayu allazina amanu ya wanda suke mummunai kutiba alaikum siyam an faralta muku ku yi azumi wajibi ne ku yi azumi la'allakum tattaqun ko dai kwa zamo kun kiyaye saban Allah domin azumi yana kare shahawa wanda sha'awa ita take jawo a saba wa Allah to da suna kutaibatu bin sa'idin da suna ismail bin ja'farin عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum wani balarabe ya zo ga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yadda aka faɗa a can a baya a kitabul imani rimamu ibn sa'alabata ne rimamu ibn sa'alabata ne sa'irar ra'asi yana kansa ba ba a taje ba duk ya dukunkune فقال يا رسول yace ya الله rasulullahi أخبرني ماذا فرض الله علي من ina so الصلاة ka fara ka bani labari me Allah ya dora min lalle lalle daga sallah wata sallah ce Allah ya dora min sai na yi dalle lalle فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الصلوات الخمس sallolin nan guda biyar إلا أن تتطوع a شيئا sai fa in za ka ƙara nafila amma wannan guda biyar din su ne wanda ake bukata lalle a kanka
فقال sai balaraban ya ce أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ina so ka faɗa min abinda Allah ya faralta a kaina na daga azumi wani azumi ne yake lalle lalle sai na yi shi فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce شهر رمضان azumin watan ramadan Allah ya faralta ma azumin watan ramadan إلا أن تتطوع sai fa شيئا idan za ka yi nafila da wani azumin
فقال sai ya ce manzo- ah, balaraban ya ce أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ka bani labari me Allah ya faralta min na daga zakka فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi بشرائع wasallam ya fa- الإسلام.
ya fashi labari da shari'ar musulunci قال sai balaraban ya ce والذي أكرمك na rantse da ubangijin da ya girmama ka ya sanya ka manza- manzo ga dukkan halitta لا أتدوأ شيئا ni ba zan yi nafila da wani abu ba ولا أنقص مما فرض الله عليه amma شيئا kuma ba zan rage kome ba daga abin da Allah ya ɗo- ya ɗora min ya faralta min wannan wanda aka ce dole sai na yi to sai na yi amma wa ƙari ha ba ni ba ba zan zo da ƙari ba فقال رسول الله wanda صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم ce أفلح إن صدق inda ya gaskata to aiko ya rabauta dan ya zo da abin da yake farilla ko da bai zo da abin da yake wani farilla ba ya samu tsira أو نعم.
دخل الجنة إن koko صدق zai shiga aljanna in ya gaskata malamai suka ce zahirin hadisin kenan wanda ya tsaya akan farillai ya kubuta haka kuma abin yake illa iyaka ya za a ka tabbatar da cewa ka tsaya da farillan yadda ake bukata a nan ne fa babban magana shi yasa tunda an faɗa cewa na fulfili ɗori ne ga farilla ake ƙarfafa wa bayan Allah su zo da na fulfilin domin ko a farillar an samu tawaya sai a iya ɗaukowa daga nafilan nan a ɗora farilla amma in ya zama an samu tawaya a farilla kai kowa kai nafila ba ya kenan an an shiga wani hali eh shi yasa ake karfafa zuwa da nafila Ak- a- Aisha Allah kare da gare take cewa wasu mutane sai su dinga cewa wai su in sun zo da farilla ai shi kenan gaskiya ne amma ba sa duban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da yake na nafila duk zuwanka da farilla ai baka kai kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma nafilfilin yake yana tsayuwar dare akwai sallolin da yake yi na nafila a yininsa da darensa bayan tsayuwar daren da yake yana azumi wani lokacin ya fara azumi na nafila sai a ce ma kamar ba zai taba sha ba yakan sha yakan yi azumi to kai ka ce gaba ɗaya ba za ka yi azumi ba in ba na farilla ba ka yi koyi ko da manzon Allah sannan kuma ba ka jin tsoron ko kana da wasu laifuffuka wanda da wayannan na fulfulin da kake ne za a iya ɗauka a biya wannan laifuffukan naka tun da ana ɗauka daga na fulfulin mutum don a toshe abin da ya na laifuffuka akwai laifin da na fulfuli kan sabauta a kan kare wannan laifin yasa ita aisha allah ƙara dagare ta ta faɗi dalilai biyu na ƙarfafa cewa a zo da nafila dalili na farko dai koyi da manzan allah sallallahu alaihi wasallama dalili na biyu cewa mutum fa bai san halin da yake ciki ba ta yiwu yana wasu abubuwa wanda ba daidai ba da za a yi a kan kare su dole sai da irin wannan nafulfulin to حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال abdullahi ibn umar allah ya ƙara da gare su ya ce سام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci watan Ashura ya yi azumin ranar Ashura ya yi azumin ranar Ashura ranar da Allah Allah nan da kwana goma sha biyu za ta zo ku Ehem, za ta yi nan da kwana goma sha biyu Ashura ta zo ko ma ƙasa da haka ku Ehem, tun da ayin wata ya yi nukusa ne irin yadda malaman hisabi ko falaki suke faɗa kaga ya zama ma saura kwana goma sha ɗaya la'alla kenan ko Mm.
وأمر بصيامه ya yi azu- ya yi umarni da cewa a azumci ashura ashe فلما da can da farko ranar ashura azumta- azumtar ranar ashura farilla ne نعم da da farko azumtar ranar ashura shi aka faranta kenan
فلما فرر رمضان wato yayin da aka faralta watan ramadan ya zamo an saukar da ayar da take faɗa sharu ramadan allazi unzila fihi alquran
ترك sai aka kyale azumin ranar ashura ya zamo ba farilla ba yadda da a tafiya daman suke kafa hujja da wannan kan cewa ashe dacin azumin ashura farilla ne amma aka shafe haka da faralta watan ramara to
وكان عبد الله wajen لا shafi'awa يصوم akwai kauli kamar haka amma zancen da ya fi shura wajen shafi'awa shine ba a taɓa faralta wani azumi ba kafin azumin watan ramara Ah, Abdullahi ibn Mas'ud- abdullahi ibn umara ya kasance baya azumtar ranar ashura me yasa don tsoron kada a ɗauka yin azumin wajibi ne Ehem, ah, don kada a ɗauka cewa azumin ashurar wajibi ne shi yasa shablan umara ake bari shi yasa wannan yana daga irin hujjojin malikawa da suke cewa wani abin wanda yake da kyau a aikata shi amma in za a iya fadawa cikin ɗimuwa a ringa ɗaukan wajibi ne to ai gwamma ma a bari Mm.
Ehem, ah, shi yasa kamar imam malik yake cewa azumin wat- kwana shida a watan shawwal shi yana ganin ma karahiya ne me yasa mahafata an yulhika hal jahilu bi ramarana aw an yazunna wujubaha nan kada jahiliya suka da ita da watan ramadan ko ya dauka cewa wajiba ce
إلا أن يوافق صومه sai fa in ya dace da ranar da yake azumta in ashura ta dace da ranar da shi abdullahi ibn umar ya saba azumta to sannan sai ya azumce ta kamar misali ya saba azumin duk ran litinin sai ya dace ashura ta zo litinin to a sannan sai ya azumce ta
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها Mm, a- a- a- Urwatun Zubair ya ba shi labari daga halarsa kanwan mahaifiyarsa ita ce sayyida Aisha Allah ya kare da gare ta anna quraishan cewa kana Qurayshawa ashura fil ta kasance jahiliyyah tana azumin ranar Ashura a watan jahiliya summa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi siyamihi wato banzala ma yana azumta Ashuran tare da su shi yasa mutumin da yake ba na kirki ba ko ana ganin ba kan daidai yake ba amma in yi abu wanda yake daidai sai a bi shi a zo da daidai ba a ce a'a tun da yana yi a bari ba sai kun ya zama wani alama ce tasa to a sannan a bari din ya fi Ah, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan musulunci ya umarci mutane su ringa azumin ranar Ashura farkon da zuwan sa Madina ta furin ramadanu har aka faranta azumin Ramadan wa qala a rasulullahi sannan ne manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallama wasallam sai ya ce man sha'a falyasumhu wanda ya ga dama ya iya azumin Ashura wa man sha'a aftara wanda ya ga dama ya iya barin azumin Ashura Mm. ba fadli saumi babun farlar azumi malamai suke cewa shi azumi wani linzami ne da masu tsoron Allah ke amfani da shi Hmm.
garkuwa ce ga dukkan mai yaƙi da shaidan da son zuciya kuma hore kai ne ga bayin Allah managarta da wanda suke a beban kusantawa haddasana abu ibn maslamata wato hadisin da ya kawo na muwadda ne an عن malikin an مالك عن ابي abin zinadi الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه Mm.
ان رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam قال ya ce الصيام جنة azumi garkuwa ce Bala.
garkuwa ce babba da ka- aka ce ko dai garkuwa ce daga sabo ko ko garkuwa ce daga wuta kowanne dai lazumin ɗayan ne wanda duk ya kare kansa daga saban Allah aiko ya kare kansa daga wuta wanda kwa da ya kare kansa daga wuta ai haka din bata samu gare shi sai da ya kare kansa daga saban Allah
فلا يرفث shi yasa mai azumi ba daidai ba ne ya faɗi maganar da bata dace ba ya faɗi alfasha ولا يجهل kada ya aikata aiki na wauta
وان امرؤ قاتله idan wani ya yaƙi mai azumi ya yi faɗa da shi او شاتمه ko ya zage shi فليقل اني صائم مرتين to ya ce masa ni fa azumi nake malamai suka ce ya faɗa masa kenan in ji wasu wasu ko suka ce a'a ya faɗa haka a zuciyarsa wato don ya kau da kai da gare shi ni da nake azumi me nawa na tuna wa- na kula wannan ai ba haƙƙina bane in kula shi ba wai ya faɗa masa a fili ba in ji wasu malaman
والذي نفسي بيده manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana rantse da ubangijin da rayuwata ta tabbata ga ikonsa shi yake tafi da rayuwata له لوف فم الصائم wallahi warin bakin mai azumi اطيب عند الله من ريح المسكين a ya fi kamshi a wajen Allah fiye da kamshin almiski
يترك طعامه وشرابه a shi mai azumi ya bar abinci ya bar abin shansa وشهوته ya bar sha'awarsa min ajali domin Allah
asiyamu li ashe azumi nawa ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajazi bihi wato shi mai azumi ba shi da wani rabo a nasa a cikin azumi ko ko ba wanda ya sa a yi masa ibada da azumi in ba Allah ba koko abinda ake nufi wani asiri ne tsakanin bawa da Allah Eh, shi yasa bawa in zai in dai azumi ne dole sai dai a yi shi da ihlasi idan ko in ba ihlasin sai ya zama ba azumi wanda ya azumi dan mutane ba sai shiga daki ya ci abinci ba in ya shiga daki ya ci abinci ko an yi azumi kenan ai ba a yi azumi ba amma sallah ita ko dan mutane aka yi su gani ai dole a yi surar sallar da ko dole a yi saura sallar da ba a ce an bar wani abu daga rukunanta ba ta yi a ce an bar wani abu daga sharuɗanta amma rukunanta dole a kawo don mutane su shaida an yi sallah amma shi azumi a iya ɓoye wa mutane ba a yi wani rukunin daga rukunansa ba amma a ringa nuna an yi shi yasa ashe wani abu ne wanda yake asiri tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wata'ala
wa ana ajazi bihi ni ne nake sakayya akan azumi
wal hasanatu bi ashar amsalha kyakkyawan aiki akalla in za a ba da lada a kanta a ninka goma
babun as-sawmu kaffaratu babin cewa azumi yana kan kare zunubai
da sana ali ibn abdullah da sana sufyanu حدثنا جامع عن ابي وائل عن حذيفه قال قال عمر رضي الله sai عنه na umar ya ce allah ya ƙara yadda a gare shi من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم wa ya haddace بالفتنة wata magana da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da rigingimin da za su zo قال حذيفه انا sai huzaifa ya ce ni na haddace wannan magana سمعته يقول na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa فتنة الرجل في آله وماله وجاره a rigingimin da suka tafi mutum dangane da iyalinsa a wato saboda iyalinsa a ce ya aikata abin da ba daidai ba ko saboda dukiya ko saboda makoci
tukaffiruha as-salatu to wa da irin siyamu wannan wa sallah da azumi da sadaka na kankarewa ta yi duban iyali wani abu da ya dace a ce an yi amma ya zama bawa bai aikata ba sai a waye gari ga dan uwanka da ya dace ka je ka duba shi ko ka gaishe shi amma tunanin to gida fa ba komi a maimakon a tafi wajen gaishe shi a wajen kasuwa ko wajen ina za a samo abin da za a kawo gida kaga wannan an samu wata fitina saboda duban gida saboda duban iyali to irin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka tsaya aka kula da sallah ko aka kula da azumi ko aka kula da sadaka sai akan karewa mutum irin wannan laifuffuka hakanan kaga makocinka ya yi wani abu na bajinta ka ringa burin ina ma kai ne da wannan wanda ba wai lallai abin ya shafi lahira ba a'a ya yi wata riga ta gani ta faɗa ko a ya sai mota ta gani ta faɗa ka ringa burin ina ma kai ne da wannan motar to irin wannan ma ai an aikata ba daidai ba Ah, amma kuma irin wannan ɗin ah, kula da sallah tsayawa da sallah yadda ya dace ko azumi ko sadaka duk suna kan kare haka
qala Ah, sai sai da umar ya ce laysa as'alu an zihi ni tambayar da nake ba akan irin wa'annan rigingimun ba
innama as'alu an allati tamuju kama yamuju al-bahru ina tambaya ne daga babbar fitina wadda take motsawa take shawo kan jama'a kamar yadda kogi yake shawo kan jama'a wanda ya zauna a gindin babban kogi kamar teku zai ga irin yadda teku take sha kan jama'a kuna zaune a waje lokaci ɗaya sai ka ga wajen amma mai ruwa ya mamaye wajen ya fi ƙarfin tunaninku Eh, yanzu nan kuma sai ya janye to irin wannan rigingimin wanda za su zo jirgima ta zo ta kwashi jama'a da yawa kaga mutum wanda da kuna zama da shi kuna ambatan Allah amma ya koma yana cewa ku kai zaman ambatan Allah ai kun zamo kafirai kaga wata rigima babba ta zo ta tafi da shi kenan wata babbar rigima ta zo ta tafi da shi kenan Mm.
qala huzaifatu Huzaifatu ya ce wa inna duna zalika baban mughlaqan gaskiya ne akwai wannan rigimar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana akwai wata kofa wadda take a ba kullewa wadda matukar tana kulle wannan rigimar ba za ta zo ba
qala sai sai na Umar ya ce fayuftahu aw to yukfaru.
sanda rigimar za ta zo ita wannan kofar da aka ce ita ce kariya wadda ta kare wannan rigingimin bude ta za a yi ko ko karya ta za a yi da karfin tsiya qala Huzaifatu ya ce yukusaru karya ta za a yi da karfin tsiya
qala sai sai da na Umar ya ce zaka ajdaru allah yughlaqa ila yawmil qiyamati wannan ko shi ya fi kamata a ce in kofan nan ta buɗe ai ba za ta sake kulluwa ba har ranar alkiyama tunda dai karya ta aka kofar da buɗe ta aka yi a koma a rufe ta mai sauƙi ne Mm.
amma kofar da karya ta aka yi ai ta yi wajen karya ta ɗin an yi ɗaiɗai da ƙyauren da ake rufe ta da shi ko shi yasa yaushe za ta rufu
fa qullani basaruqi muka ce da masuruku salhu akana umaru ya alamu min al man manil babu babu muna so ka tambayi huzaifatu umar sai na da yake masa wannan tambayar ya san waye kofar fa sa'alahu sai masruku ya tambayi huzaifa fa qala na'am ya ce kwarai ya san waye meye kofar waye kofar kama ya alamu anna duna gadin allailata kamar yadda ya san sai daren nan ya gama hucewa sannan gobe za ta zo daren nan bai gama hucewa ba gobe za ta zo ai gobe za ta zo ba
babu rayyan lissa'ilina wanda kuma ba wani bane kyauran shi a sai da na umar shi ne kyauran shi ne kyauran shi yasa tunda ba kyale shi aka yi ya mutu haka lami lafiya ba a kashe shi aka yi ya zama kenan kare kofar aka yi karya kofar aka yi to
babun rayyani lissa'imina babin wato korama mai kosarwa wadda take a- ga kofar aljanna wadda ake bayarwa ga masu kula da azumi ko ita kanta rayyanu din sunan kofar nema gaba daya Na'am.
wadda wannan kofar ba masu shiga ga aljanna ta daga gare ta sai masu kula da azumi
حدثنا علي بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سالم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ya karba da salim bin sa'id sa'idi Allah ya kare da gare shi ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ان في الجنه بابا akwai wata kofa a aljanna يقال له الريان ana kira wannan kofar arrayyan
يدخل منه السائمون يوم القيامه masu azumi su suke shiga aljanna daga wannan kofar a ranar alkiyama مم. لا يدخل منه احد غيرهم in ba su ba ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofar masu kula da azumi su kadai ne suke ake bude musu wannan kofar su shiga aljanna ta daga gare يقال ana cewa اين السائمون za a ce a ranar alkiyama ina masu azumi ina masu kula da azumi فيقومون sai su miƙe لا يدخل منه احد غيرهم in ba su ba ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofar فاذا دخلوا idan sun shiga aljanna غلق sai a mai da kofar a kulle فلم يدخل منه ba احد wanda zai sake shiga daga wannan kofar
حدثنا ابراهيم بن المنذري قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله manzala عليه وسلم sallallahu alaihi قال wasallam ka- ya ce من انفق زوجين في سبيل الله wanda ya ci da ma'aura biyu don taimakawa addinin Allah wato ko ya ba da iri biyu don Na'am.
taimakawa addinin Allah Mm.
kamar ya ba da raƙuma biyu ko ya ba da awakai biyu ko ya ba da jakai biyu ko ya ba da dirhami biyu iri biyu
نودي من ابواب الجنه za a yi kiransa ya zo ya shiga ta ƙofofin aljanna يا عبد الله ya bawan Allah wanda ya yi wannan gwa- ba- gwajin- ah, bajinta a rayuwar duniya هذا خير wannan abin da kai alheri ne babba daga alheri daga alheru فمن كان من اهل الصلاه wanda yake mai kula da sallah Duk iya wato min babin wanda suke salati.
ba da farillan sallah suke yawaita na fulfuli to sai a ce ya zo ya shiga aljanna ta kofar sallah مم. ومن كان من اهل الجهاد wanda yake kuma daga ma'abuta yaƙi دعي من باب sai a الجهاد kiransa ya zo ya shiga aljanna daga kofar yaƙi ومن كان من اهل الصيام wanda yake daga masu kula da azumi yana tsayawa da azumi na farilla bayan nan yana zuwa da na fulfulin azumi du'iya min babin rayyani sai a kiransa daga kofar rayyan wa man kana min ahli sadaqati wanda kuma yake mai yawaita sadaka ne du'iya min babin sai a sadaqati gayyace shi ya zo ya shiga aljanna daga kofar sadaka fa qala abubakar radiyallahu sai anhu da na abubakar allah ya kare da gare shi sai ya ce bi abi anta wa ummi ya na rasulullahi fanshe ka da ubana da uwata ya rasulallah ma alaman du'iya min tilka al-abwab min darurati ai wanda duk aka yi kiransa daga wannan kofofin cewa ya zo ya huce ba abin da zai dame shi ba wani abin da zai dame shi akwai mutum ɗaya da zai samu a ce duk ƙofofin nan an buɗe masa ana bukatar ya zo ya shiga ta daga gare su gaba ɗaya a ce in- ga ƙofar sallah an buɗe masa in ta nan zai shiga ya shiga ga ƙofar azumi an buɗe masa in ta nan zai shiga ya shiga ga ƙofar yaƙi an buɗe masa in ta nan zai shiga ya shiga ga ƙofar sadaka an buɗe masa in ta nan zai shiga ya zo ya shiga akwai wanda zai samu haka fa qala na'am manzala ce kware kware wa arju an takuna minhum ina sa ran kai ma kana cikin wanda zai zamo daga duk ƙofofin za a gayyace ka ka zo ka shiga shi yasa sai da na abubakar gwani ne a duk waɗannan matsayin gwanin tsayuwa da sallah ne gwanin azumi ne gwanin sadaka ne gwanin yaƙi ne
babun hal yuqalu ramadanu aw shahru ramadana babin daidai ne a ce ramaranu ba tare da an faɗi shaharu ba ko ko a'a dole sai an haɗa da shaharu ba a ce ramaran ba sai dai a ce watan ramaran ko ko a akwai damar a ce ramaran kawai
wa man ra'a zalika kullahu da wasi'an wanda ya ga halaccin haka
wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana bai faɗa da wata ba cewa ai wanda ya azumci ramaran bai ce wanda ya azumci watan ramaran ba ashe wannan hujja ne kenan akan a iya cewa ramaran azumin ramaran ba sai an ce azumin watan ramaran ba
wa qala ya faɗa a wani hadisi la taqaddamu ramadana kar ku ce za ku gabaci ramaran da azumi ya rage kwana ɗaya ko kwana biyu a wata ruwa ma ya rage kwana goma sha biyar kafin azumin ramaran wani ya ce barayi wani azumi ya hada da na ramaran ɗin kar ku yi haka Na'am.
shi ma anan bai ce la tuqaddimu shahra ramaran ba
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه Mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا جاء رمضان idan ramaran ya zo bai ce shaharu ramarana ba فتحت أبواب الجنة za a buɗe ƙofofi sai a buɗe baki ɗayan ƙofofin aljanna Mm. حدثنا يا ابن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التميمين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي ya الله عنه ji يقول aba huraira Allah ya ƙara yarda gare shi يقول yana cewa قال رسول الله Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا دخل رمضان idan watan ramaran ya shigo فتحت أبواب sai السماء a buɗe ƙofofin sama وغلقت أبواب جهنم a rufe ƙofofin wuta وسلسلة الشياطين a san shaiɗanu a cikin sarƙa a ɗaure su da sarƙa
حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث أنا وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara yarda gare su ya ce سمعت رسول الله Na ji صلى manzo Allah sallallahu الله alaihi عليه wasallam ya وسلم يقول ce إذا رأيتموه in kun ga watan فصوموا، Ramadan ku fara azumi وإذا رأيتموه in kun ga watan فأفطروا، Shawwal ku ajiye azumi ku yi sallah فإن غم عليكم in aka rufe muku ba ku ga wata ba فقدروا له ku gwargwada masa kwana talatin
وقال غيره عن الليث wannan ya haya ya حدثني faɗa daga laisu haddasani ukailun bil Wai- ifradi Mm.
wa Yunusu.
ويونس لهلال رمضان ya ce za ra'aitu li hilali ramarana Mm. باب من صام رمضان ايمانا واحتسابا babin cewa wanda azumci watan ramadan dan ba da gaskiya da neman lada wajen Allah mai Wani ladansa da niyya وقالت عائشة رضي الله Aisha Allah عنها ƙara da عن gare ta النبي tace صلى ta الله kamar عليه ga Annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم يبعثون على نياتهم mutane za a tashe su bisa diyyarsu a lahira
حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا wanda ya tsaya wa daren lailatul qadari dan ba da gaskiya da abin da aka faɗa na faralatta dan neman ladan wajen Allah غفر له ما تقدم من ذنبه a gafarta masa duk abin da ya yi a baya ومن صام رمضان ايمانا wanda ya azumta واحتسابا ramadan dan ba da gaskiya da wajabcinsa dan neman ladan wajen Allah غفر له ما تقدم من a ذنبه gafarta masa duk abin da ya yi a baya
باب اجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان babin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya fi koyaushe yawaita alheri shine a watan Ramadan
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال Abdullah ibn Abbas in Allah ya kare da gare su kala ya ce كان النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi أجود wasallam ya الناس بالخير kasance ya fi kowa yawan alheri ya fi kowa baiwa da alheri وكان اجود ما يكون في رمضان ya حين يلقاه kasance جبريل mafi baiwar sanda yake kasancewa a watan Ramadan lokacin da mala'ika Jibrilu yake zuwa wajensa don karatun Qur'ani
وكان جبريل عليه السلام يلقاه malaka كل jibril ليلة alaihi في salatu wassalam رمضان ya kasance yana zuwa wajen manzon Allah a kowane dare a watan ramadan حتى ينصلها har ramadan ya fita duk dare sai ya zo wajensa يعرض عليه النبي يعرض عليه النبي صلى الله- النبي صلى الله عليه وسلم القرآن manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bijirar da duk abin da aka sauka daga Qur'ani har zuwa wannan daren ga mala'ika Jibrilu فإذا لقيه جبريل عليه lokacin da السلام mala'ika Jibrilu nan yake yawan zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama كان أجود بالخير sai من da نبيه ya fi المرسلين baiwa da alheri fiye da iska da aka sake ta yadda take gaba ko ina to haka shi ma
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم babu me hukuncin wanda bai bar magana da bata dace ba bai barin aikin da bai dace ba gashi kuma wai yana azumi me hukuncin azumin wannan
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي زيب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu huraira Allah ya kara yadda gare shi kala ya ce قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce من لم يدع قول الزور والعمل به wanda bai bar maganar da ba bata dace ba bai bar magana ta ƙarya ba bai bar aiki na ƙarya ba فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه Allah baya bukatar cewa ya barci ya bar sha wannan azumi nasa bai amfane shi komai ba wajen Allah azumi Allah ya shar'anta ne don a tsaya a yi biyayya gare shi da a koyi yadda za a yi biyayya ga Allah to wanda azumin nasa bai sa ya koyi haka ba me ya amfanin me ya ma'anar azumin nasa
باب هل يقول إني صائم إذا شتم babu wanda yake azumi ya iya cewa a fili shi azumi yake idan aka zage shi
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عداهم عن أبي صالح الزياتي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ya ji رسول abu huraira صلى Allah الله kare عليه da gare shi وسلم kulu yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce قال قال الله ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce كل عمل ابن آدم له duk wani aiki da mutum zai yi to nasa ne إلا الصيام sai fa azumi فإنه لي azumi na wane na Allah ne وأنا أجزي به ni ne nake sakayya akan azumi والصيام جنة azumi garkuwa ce ga mai yinsa وإذا كان يوم صوم أحدكم idan ranar da ɗayan ku yake azumi ta zo فلا يرفث kai ya ce zai alfasha ولا يسخب kai ya ce zai kururuwa فإن سابه أحد idan wani ya zage shi أو ko wani قاتله ya faɗa da shi فليقل إني امرؤ to ya ce صائم ni mutum ne mai azumi ya faɗa da harshensa kenan والذي نفس محمد بيده manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da ubangijin da rayuwata ta tabbata ga ikonsa لخلوف فم الصائم wallahi warin bakin mai azumi أديب عند الله ya يريه fi kamshi المسكين.
a wajen Allah fiye da kamshin almiski للصائم فرحتان mai azumi yana da farin ciki biyu da يفرحهما zai munna da zuwan wakatansu إذا أفطر na farko فرح zai munna da buɗe baki in ya buɗe baki sai ya munna وإذا لقي ربه فرح wakacin kuma بصومه da ya koma ga Allah zai munna da azuminsa
باب الصوم لمن خاف على نفسه العذوبة babin shar'anta azumi ga wanda bai da mace yake jin tsoron cewa bai da macen zai iya jefa shi ga wani abu wanda ba daidai ba
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمشي عن إبراهيم عن ألقمة قال alkabatu ya ce baina ana amshi ma abdullahi radiyallahu ina anhu cikin tafiya tare da abdullahi ibn mas'udin Allah ya ƙara yadda gare shi faqala sai abdullahi ibn mas'ud ya ce kunna ma annabi sallallahu muna tare da alaihi annabi wasallam sallallahu alaihi wasallama faqala manzo Allah ya ce man istada albata wanda ya sami ikon yi aure ya kula da aure sh- sharuɗan a, aure falyatazawwaj to ya auren fa innahu aghaddu lil yin auren basari ya fi sa idanu su rintse wa ahsanu lil ya fi farji kare al'aura wa man lam yastadi wanda bai sami ikon auren ba kuwa fa alayhi bis to sawmi ina umartarsa ya kula da azumi fa innahu lahu domin wija'un azumin kamar fidiya ce gare shi zai rage masa shahawa Mm. babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama babu faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama idza ra'aytumul hilala fasumu in wata ya kama in aka ga wata to ku tashi da azumi wa idza ra'aytumuhu fa afdiru in kuka ga wata in aka ga watan ra- a, shawwal to ku aje azumi ai sallah وقال سلة عن أمار Mm.
من صام يوم الشك wato ruwa daga ammar ibn yasirin hadisin da shi nan buhari ya kawo shi mu'allaki نعم amma masu sunanu sun kawo shi da isnadinsa cikakke نعم amma ibn yasir ya ce man sama yau mashaki wanda ya azumci ranar da ake kokonto a ciki talatin ne daga sha'aban ko ɗaya ne daga ramara فقد عصى أبا القاسم ya saba wa manzo sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallama wanda wannan hadisin magana ce a zahiri ta shi ammaru amma na ɗauka akan cewa ya ji ne daga manzo domin sahabi in ya ce abu kaza an yi an saba wa manzo ko an saba wa Allah to lalle ya ji ne daga wajen manzon Allah نعم alzamuhu malim ne yasirin wasa man sama yau mashakki shari'an asa to حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ya kama daga Abdullahi bin Umar Allah ya kara yadda a gare su أن رسول الله manzo Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم ذكر wasallam رمضان ya ambaci watan Ramadan فقال yace لا تصوموا حتى kar تروا ku الهلال ce za ku fara azumi sai kun ga wata ولا تبدروا kar ku حتى ajiye azumi تروا kuma kar ku ajiye azumi sai kun ga watan sallah فإن قم in عليكم aka rufe muku watan ku فقدروا له gwargwada masa kwana talatin حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك أنا عبد الله بن دينار أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم kala ya ce قال الشهر تسع وعشرون a ليلة wata yakan yi kwana 29 ne فلا تصوموا حتى amma kar ku تروا ce dan an samu kwana 29 shikenan sai ku dau azumi ku bari sai an ga wata فإن قم in عليكم aka rufe muku azumin to فأكملوا العدة ku cika ثلاثين kidar sha'aban ya kai kwana 30 حدثنا أبو الوليد حدثنا شوبة عن جبلة بن سهيم قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول مم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce الشهر هكذا وهكذا wata yakan yi 29 yakan yi 30 yakan yi 29 yakan yi 30 وقنص الإبهام في الثالثة a marra ta uku ya dauke yatsan sibhama yakan yi haka goma goma uku yakan yi goma goma da kuma tara
حدثنا آدم حدثنا شوبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله na da ba wurin يقول، Allah ƙara da gare shi yana cewa قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي.
أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه Abul Qasim وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce صوموا لرؤيته ku yi azumi in an ga wata وأبدروا لرؤيته ku ajiye azumi in an ga watan sallah فإن قبي عليكم idan aka rufe muku maganar wata فأكملوا عدة to ku شعبان cika gida ثلاثين shaban kwana talatin حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى النبي الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم قال ya yi ila'i daga matarsa cewa ba zai shiga wajensu ba wata guda ya rantse cewa ba zai sake shiga wajen da suke ba har wata guda فلما مضى 29 يوما yayin da aka samu kwana 29 daga rantsuwarsa غدا أوراها sai ya sammako ya shiga inda suke ko da maraice ne ya shiga inda suke فقيل له aka ce da shi إنك علمت ألا تدخل ai ka شهرا rantse cewa wata guda za ka yi baka shiga wajensu ba فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الشهر يكون 29 يوما ai wata yakan yi 29
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال a Anas ya ce قال رسول الله manzo صلى Allah الله sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم ya عن rantse ba zai النساء shiga wajen matansa ba وكانت انفكت رجله a wato ka- a kafarsa ya zabo ta yi ciwo فقام في ya مشروبتين zauna a wata rumfa tasa wadda ake hawa gare ta 29 kwana ليلة 29 ثم نزل sannan ya sauko فقالوا يا رسول suka ce ya الله rasulallahi عليت ai ka شهرا rantse cewa ba za ka shiga inda suke ba har wata guda فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الشهر يكون ai 29 wata yakan yi kwana 29 مم.
to alhamdulillah sai mu tashi babu shahara idin layan kusani نعم آمين
ولا يسقط ماله Hmm?
ولا يسقط kada ya kururuwa kada a ji shi yana surutai haka yana ɗaga murya نعم